الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه ونفخ فيه من روحه فهداه وبين له سبيل الهدى والتقى وأرشده إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الأحبة في الله سؤال عظيم وجب على كل مؤمن أن, يتف أن يتفكر فيه لماذا خلقنا الله عز وجل وما الغاية من وجودنا في هذه الحياة الجواب جاء صريحا في كتاب الله تعالى حيث قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فغاية الخلق وسبب الوجود هو عبادة الله وحده لا شريك له وتحقيق العبودية له في كل جانب من جوانب الحياة وليست العبادة صلاة وصياما فقط بل هي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في السر والعلانية فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا ليربح عليهم لكن خلقهم إحسانا ليعبدوه فيربحوهم كل الأرباح كما قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أيها الأحبة في الله فكم من ناس عاشوا في هذه الدنيا وهم لا يعلمون لماذا خلقوا يسعون في جمع المال ويتبعون الشهوات ويغفلون عن ربهم وينسون آخرتهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى خلق الله السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له ولم يخلق ذلك عبثا كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال ابن القيم رحمه الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي لغير شيء ولا حكمة ولا لعبادتي ومجازتي لكم وقد صرح تعالى بهذا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله تعالى لم يخلقنا للهو واللعب ولا للطعام والشراب ولكن ليبلونا أينا أحسن عملا فقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها الأحبة في الله إن الله تعالى قد جعل الآخرة دار الثواب دار الثوب والعقاب والدنيا دار التمحل والاضطراب وليس العمل في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش بل المعاش ذريعة إلى المعاد لذا قد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وقال الخليل عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أمر مطلوب شرعا فاعملوا لما خلقتم له أيها الأحبة في الله ودعوا ما خلق لكم فالدنيا زائلة والآخرة دائما والله غفور رحيم لمن أناب وتاب بارك الله لي ونفعني وإياكم من الذكر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa ina makaina wasici da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda wannan wasici shine wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ga mutanen farko har da mutanen ƙarshe tun daga mutanen farko har zuwa mutane wanda suke na ƙarshe inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah maɗaukakin sarki yake cewa haƙiƙa tabbas mun yi wasici zuwa ga waɗanda suka gabace ku da ku da kuka zo a yanzu a nittakullah akan ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku kiyaye dokokin shi shi yasa wannan wasiya ce mai girma da Allah maɗaukakin sarki yake yin ta ga bayansa wasiya ce da Allah maɗaukakin sarki yayi bayan yayi ga mutane yayi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi ga mutanen duniya gabaki daya to ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa akwai wata tambaya wadda ya kamata duk wani mumini ya tsaya yayi tunani akan wannan tambayar wace tambaya ce wannan shine wai saboda menene Allah madaukakin sarki ya halicce mu menene yasa Allah ya halicci mutane ya halicci dan adam a duniya to kaga wannan ya zo a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ba da amsar wannan tambayar saboda me Allah madaukakin sarki ya halicci mutane kamar yadda ya zo a cikin suratul zariyat da Allah madaukakin sarki yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah maɗaukin sarki ya ce kaɗai kuma bu mu halicci mutum da aljani ba bu mu halicci dangi na aljani ba ai anan aljinsiya jinsiya ana nihin jinsin aljani gaba ɗaya bu mu halicce shi ba da kuma jinsin ɗan adam gaba ɗaya bu mu halicce su ba kaɗai illa liya'buduna sai dan su bauta mana wato ma'ana Allah maɗaukin sarki ya ce mun halicce su ne kawai don bauta ba don wani abu ba shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun Allah yake cewa ni a matsayina na Allah ba na buƙatar wani abu daga gare su na arziki su arzita ni ba na buƙatar kuma wani abu na cin abinci na ci su bani in ci me yasa saboda Allah maɗaukin sarki shine ya halitta sai Allah ya ce inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine Ar-Razzaqu kaga sai aka kawo shi da mi sai ga mubalaga Ar-Razzaqu Allah shine mai yawan arzutar da bayansa kai da kanka da ka gani ka san da Allah madaukin sarki shine yake arzuta bayansa yanzu a yau a ce wani abu zai same ka na rashin lafiya sabro idan ya cije ka ka kwanta falu shikenan zaka gane cewa baka iya yin komi sai abin da Allah madaukakin sarki yayi da kai kaga anan yana nuna cewa sababin da Allah madaukakin sarki ya sa muka samu kanmu a duniya wato dalilin da yasa Allah ya halicce mu shine kadai dan abota mishi ba dan mu zo mu yi ta yawo a cikin duniya muna wasu abubuwa mu bauta mishi shi kadai kada mu hada shi da wani wajen bauta sannan kuma ta kowane bangare ba wai sai wani bangare da zamu zaba ba mu bar wani bangare shi yasa zaka ga Allah yana zargin wasu mutane ma da suke suna zawwa suna yin imani da wani waje su yi kaza su yi kaza wani waje kuma ba su yi shi yasa Allah yake cewa afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani ne da wani sashe na cikin alkur'ani ko na cikin sunnar manzala sa sallam ku bar wani sashe za ka ga a yau mutum ne gashi nan mustaqim misali kamar tsayayye ne amma in ka dibe shi sai kaga yayi imani kamar yayi imani da wani bangare ya bar wani bangare me yasa saboda zaka ga a aikin shi sai kaga wani waje yana yi yanda Allah ya ce wani waje kuma ya san sarai Allah ya ce ba ka ai kaza kuma sai kaga yana aikatawa kaga wannan aya tana iya ta haukan shi akan cewa yayi imani da wani abu ne ko kuma ya zo yana cewa a yi kaza a yi kaza shi kuma kaza shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wanda kuka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ku ne kun zo kuna tunatar da yan uwa i kaza i kaza i kaza alhali kuma kai ka bar baka yi kaga wannan yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya halicci mutane ne dan dan dan bauta dan abota mushi to sai dai bautar Allah madaukakin sarki bata takaita ba a matsayin sallah da azumi kadai kamar yadda zaka ga wasu sun dauki cewa bauta ma Allah shine mutun ya zo masallaci yayi sallah idan watan Ramadan ya kama yayi azumi a'a ba shi kadai ake ce mu bautar Allah madaukakin sarki ba abinda ake ce ma bautar Allah shine sha bautar Allah ta game likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ta hada duk wani abin da Allah ya yarda da shi kuma Allah yake son shi duk wani abu da aka ce Allah yana so kuma Allah ya yarda da wannan abun to wannan ana kiran shi bauta ba dole sai sallah kadai ko azumi ba shi yasa idan kana yin sallah kana azumi kuma sai an ga wasu bangare na cikin rayuwa wanda Allah ya yi umarni da wannan abin ko yana son wannan abin kuma ya yarda da wannan abin sai an ga kana aikata shi a wannan lokacin ne ka tabbatar kana yin kana bauta ga Allah maɗaukin sarki sannan kuma cikin abubuwa ne wanda Allah ya yarda da su min al na daga maganganu ne na alqur'ani ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cikin hadisai ingantattu wal af'ali ko kuma cikin ayyukan da manzan Allah sallallahu ya aikata wanda a aikace ya aikata bai ce a yi magana ya ce ku aikata kaza ba a'a shi ya aikata da kanshi sai aka gani sai a aikata wannan shi ma ibada ce sannan kuma fi sirri wal alaniya abinda yake da wahala a yau shine zaka yi a ɓoye kuma zaka yi a bayyane da yawa daga cikin mutane a yau zaka same mu a bayyane muna bayyana hakikanin addinin musulunci muna bayyana mun yi imani da Allah a bayyane me yasa saboda mutane za su iya gani a bayyane mun yi imani da Allah amma a cikin zuciya a ɓoye kuma za ka ga wani abu ne daban mutum ne za ka same shi in ya shigo cikin mutane ya samu nutsuwa total ya samu ya nutsu baya wani garashe yana yin ƙoƙarin aikata abin da Allah ya waɗi me yasa saboda mutane suna ganin shi amma ta bayan fage daga ya laɓe cikin ɗaki shi kaɗai sai ka yana aikata abin da ya gana ma ko idan wani bulaguro ya kai shi wata ƙasa da ba a san shi ba a can kuma za ka yana wasu abubuwa to bautar Allah sai ka yi ta ne a bayyane kuma ka tabbatar a ɓoye ma kuma kana bauta ma Allah me yasa shine abin da manzo Allah sa sun ya kira shi da al-ihsan shine kyautatawa domin addinin musulunci mataki mataki ne matakin musulunci ka kai matakin mumini sannan ka kai matakin ihsan to matakin ihsan shine mataki na karshe shine manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tara shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tara fa innahu yarak kai idan baka ganin shi ka sani shi Allah yana ganin ka ko da ka shiga cikin cikin karkashin kasa ka laɓe to ba za ka iya laɓe ma Allah madaukin sarki ba Allah yana ganin ka to shi yasa ayoyin nan da Allah madaukin sarki ya bayyana cewa bai halicci mutane da aljanu ba sai mi sai dan su bauta mishi kaga sai Allah ya bada labarin cewa ya halicci aljani da mutum wato ma'ana aljanu gaba ɗaya da mutane ba wai saboda wata bukata zuwa ga wannan mutanen ba a'a Allah maɗaukin sarki ya halicci mutanen ne kawai don kyautatawa da kuma ƙauna da Allah maɗaukin sarki yake ga wa'innan halittun ba wai don Allah yana buƙatar dole-dole ibadar musulmin mushi ba kawai Allah ya yi ne don kyautatawa sai Allah ya halice mu sannan kuma ba wai dan ya samu wata riba da mu Allah ya halice mu ba a'a Allah ya halice mu ne bal dan mu mu rabauta mu samu riba daga wajen Allah madaukakin sarki domin da Allah madaukakin sarki ya halice mu ya sanya mu cikin duniya sai ya sanya mu daga cikin waɗanda suka yi imani muka yi imani da Allah madaukakin sarki muke bauta mishi domin mi domin Allah ya kalli wannan ayyukan da muka yi ba don aikin ba don rahamarsa ya tausaya mana ya kai mu gidan aljanna kawo ku ashe mu ne muka yi riba ba Allah maɗaukin sarki ya halicci mutane don yin riba shi yasa Allah maɗaukin sarki ke cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala Allah yake cewa idan kun kyautata to kun kyautata ma kanku ne wato ma'ana idan da Allah maɗaukin sarki ya halicce mu ya sanyo ka cikin duniya misali to in waka kyautata shine kai aikin kirki shine in ahsantum in kun tsaya kun yi ibadar da Allah ya ce ku yi to fa ahsantum li anfusikum kan kuwa kuka yi ma ba Allah kuka ma ba ba manzo Allah sallallahu alaihi kuka ba ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi kuka yi ma ba ba malamai da suke karantar da mu muka yi ma ba a'a wannan idan muka yi mun yi shi ne ga kanmu ba wai wani muka ma ba shi yasa Allah ya ce wa in asabtum falaha in kuma kun bata ayyukan nan ba ku tsaya kuka yi abin da ya dace a duniyar ba to fa kanku kuka ma ba Allah ba shi yasa a wani a wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa ku zargi kawunan ku ku zargi Allah madaukakin sarki duk wani abu da kaga ya same ka a ranar tashi alkiyama to Allah madaukakin sarki ya baka dama kada wannan abin ya same ka in mummuna ne kai ne baka yi abin da ya dace ba ka bari wannan abin ya same ka domin Allah maɗaukin sarki yana cewa mun halicci ɗan adam ne sannan kuma muka hore mishi wahadai na hunnajidai muka kore mishi hanyoyi guda biyu hanya da zai tsaya ya bauta ma Allah ya samu aljanna da kuma hanya da in ya giya zai je kuma ya samu ta Allah maɗaukin sarki ya kare mu shi yasa a takaice dai Allah ya halicci bayansa ne don mi don su bauta mishi sannan kuma su doge akan wannan bautar su mutu har Allah maɗaukakin sarki ya amshi ransu akan wannan shi yasa ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa da yawa daga cikin mutane nawa ne daga cikin mutane wanda suka rayu ko kuma suke rayuwa a yanzu wanda ba su ma san dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya halice su ba za ka ga mutum ne a yau gashi mutum kamili a ido in ka kalle shi ya cika amma za ka ga bai ma san menene dalilin da Allah maɗaukin sarki ya sa ya halice shi ba za ka ga yana wasu abubuwa wanda ba su kamata ba kamar ma bai san me ya kawo shi duniya ba shi yasa wani malami ibnu baz Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da rahama ya yi dogon bayani game da wannan aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yake ambata cewa Allah maɗaukakin sarki ya halici bayi dan su bauta mishi bai halicce su ba don su zo nan duniya su zauna a duniya su zauna suna abin da ya ga dama sai ya ce kaɗai rayuwai da Allah maɗaukin sarki ya halicci mutum kamar misalin matafiyi ne ya ce kaga ko matafiyi labudda min rahil duk wanda yake matafiyi ne ɗan bulaguro ne dole wata ran sai ya tattara kayan shi yayi yayi gaba in ya zo ya samu waje ya zauna ba zai zauna dindindin a wannan wajen ba yana kokarin tattara kayan shi yana tara su me yasa saboda ya san a hanya yake to yace rayuwar duniyan nan da Allah ya halicce mu kenan kamar wannan mai bulaguran ne Allah ya halicce mu ne sannan kuma na dan wani lokaci sai kuma mu wuce yake cewa sannan kuma idan ka diba fa zaka ga dan lokacin da ya saura kaɗan ne idan ka hada shi da lokacin da ya wuce na baya tun zamanin da Allah ya halicci annabi Adam annabawan da suka gabata har zuwa ƙarshen annabawa shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine na ƙarshe kaga ko tunda aka ce maka manzala sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshe wannan al'umman mu ne ƙarshe akan mu za a tada alƙiyama to in ka hada da shekarun mutanen da suka gabata zaka ga cewa ai da yawa sun tafi yanzu kaɗan ne ya yi saura to a cikin wannan kaɗan inda ya saura kuma mutane ba a tsaya ana bauta ma Allah an shagaltu da wasu abubuwa wanda za mu yi bayani a kansu shi yasa ya ci gaba da cewa kaga yanzu anan idan ka kwatanta Allah maɗaukin sarki ya bamu labarin annabi Nuh ya zauna a cikin al'ummarsa yana wa'azi kaɗai sai da ya shekara mai dubu babu hamsin babu shekara hamsin a cikin dubu shekara ɗari tara da hamsin ya yi wannan shekaru na da'awa ne ba wai shekarun shi na rayuwa ba Allah maɗaukin sarki yake cewa walakad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa na ama kaga Allah ya ce shi annabi nuhu ya zo na shekara ɗari tara da hamsin wai wa'azi ne kaɗai yake to wannan annabi nuhu kaɗai to annabi ibrahim shekara nawa ya annabi musa shekara nawa sauran annaba ga baki ɗaya guda 26 da allah maɗaukin sarki ya ambata banda manzo allah sa sallam shekaru nawa suka yi da kuma wanda ba ambata ba domin allah ya ce ya ambata sauran annabawa ne saura kuma bai ambata ba kaga idan ka hada zaka ga ashe wai yanzu rayuwar kaɗan ta yi saura kuma ho manzo allah sa sallam shi kanshi lokacin da yake rayuwa ya ce ana ka hataini bu'ithtu ana ka hataini ana ana an turo ni ni da kiyama na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu ana was-sa'ati ka hatain manzo Allah yace an turo ni ni da al-qiyama tsakanin abin da yake tsakani na ni turawa ta da al-qiyama ka hatain sai manzo Allah ya ishara zuwa ga waɗannan yatsun guda biyu kai menene a tsakanin wannan yatsun guda biyu wai abin da ya saura kadai shine wannan abin to a cikin wannan kuma yanzu an shekara kusan dubu ɗaya da kusan ɗari hudu da arba'in da wani abu amma kuma za ka ga har yanzu mutane muna sakaki game da abin da Allah ya halice mu don shi Allah ya halice mu don mu bauta mushi bai halice mu don mi ba don mu tsaya muna ta neman kuɗi kamar yadda za ka ga mutane sun shagaltu da neman kuɗi shi yasa za ka ga Allah yana cewa alhakumut takathur kokarin a tara shine abin da mutane suke a yanzu a tara gida a tara kudade a tara motoci a tara mata a tara kaza kaza shine abin da mutane a yau yake cikin kwakwalen mutane da yawa yanda za a yi kai kudi na yanzu ya kai miliyan kaza so nike ai kahin shekara mai zuwa ya kai kaza a'a ina da gidaje kaza a niyamin so nike kahin shekara ta zo in ƙara gina gidaje in samu gidaje kamar kaza shine abin da yake cikin kwakwalen mutane mafi yawanci a yanzu an manta da wai asalin halittar da Allah maɗaukin sarki yayi domin ta shine Allah ya halice mu don mu bauta mishi amma anan mu sani cewa da Allah ya halice mu don mu bauta mishi ba caye ba kuma ka je ka zauna ba ka neman abin da za ka ci kamar yadda wasu a da malamai suke za ka ga a da malamai a ba a zuwa neman abinci an zauna ne ana wa'azi ana kaza ana kaza ana jirawa ne zo ya ce a yi mishi addu'a ya ka abin sadaka da dai sauransu shi yasa wani lokaci aka rena malaman za ka gani cewa masu kuɗi sun rena malamai masu mulki sun rena malamai me yasa saboda su malaman ba su tashi suka tsaya da kansu ba duk malamin da zaka ga ya tsaya da kan shi ke ci da kan shi shi ya dauki nauyin kanshi shi ya dauki nauyin iyalin shi da sauransu zaka ga yana da kwarjini a idan masu kuɗi yana da kwarjini a idan masu mulki me yasa saboda baya zuwa yana tallata kanshi yana kaskantar da kanshi su bashi kaza su bashi kaza kuma zaka ga yana hudin gaskiya baya boye boye amma duk malamin da zaka ga yana rayuwa a karkashin gwamnati idan na ce a karkashin gwamnati misali an dauke ka ana biyan ka kai kaza kai kaza da sauransu to zaka ga kana shan wahala wani abin kana so ka waɗe shi amma ba za ka iya ba me yasa saboda kana da iyali kana da 'ya'ya kana da kaza in ka waɗe shi watakila za a yanke maka abin da ake baka na abinci kaga ka shiga uku ga yaranka ga iyalinka ga sauransu wani abin sai kaga ana shiru shiru amma idan ya zamanto mutum shi yake tsaye da kanshi zaka ga cewa baya shakka ya hito yayi bayani akan Allah ya ce kaza manzon Allah sa so ya ce ai kaza kaza ba kyau a bari kowane ne zaka ga yana ambatawa amma idan mutum ya kasance bai tsaya da kanshi ba kuma zaka ga sai a hankali to mutane an shagaltu da neman kuɗi an shagaltu da bin sha'awoyi abinda zuciya ta raya mini kawai sai kaga mutum yana aikatawa alhali wannan abin shi yake hallakar da mafi yawancin daga cikin mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa an kewaye wuta hujibatin naru bishahawat manzo Allah ya ce an kewaye wuta ne da abubuwan da zuciya take so zaka ga duk wani abu da zuciya take so mafi yawanci to yana kai mutum zuwa ga wuta ne manzo Allah ya ce ita kuma aljanna wa hujibat wa hujibatil jannatu bil munkarat ko bil makarih an kewaye aljanna da abubuwan da zuciya ba ta so zaka ga sai ka daure ka danne zuciyarka wani abin zaka iya aikata shi don ka samu mi aljanna sababin wannan aikin amma a yau sai ka ga mutane mun fi karkatuwa kan sha'awoyin domin sha'awa dama abu ne wanda Allah ya sanya ma dan adam zaka ga cewa a koda yaushe sha'awa tana kokarin shanka mutumin kirki kake ko mutumin banza malami kake ko kuma ba malami kake ba a nan akwai wani kuskure da ake sai a ga cewa malami in ya ɗanyi wani kuskure sai a yi ta tallata da sauransu malami ɗaya yake da kai aljanna guda ce wuta guda ce babu wutan malamai daban wuta aljannan malamai daban a'a aljanna guda ce wuta guda ce in kai aikin kirki za ka samu aljanna kamar yadda shi shi ma malamin ya aikin kirki zai samu aljanna in kuma aka san haka aka yi kuma za a shiga wuta malam kaka ko ba malam kake ba saboda haka malami kamar kai yake yadda kake da zuciya haka shi ma yake da zuciya abubuwan da suke zo maka na sha'awa kana so ka yi kaza shi ma suna zo mishi ba wai baya iya yi bane ko baya so ya yi a'a wani lokaci in ya tuno Allah ya ce ka ayi ne wannan imanin sai ya yi kokari ya danna zuciyar shi ya ki ba wai dan baya so ya yi ba shi yasa suke cewa ko malami sai dai ya ce abu kaza babu kyau amma ba wai ya ce babu daɗi ba me yasa saboda zuciyar guda ce zuciyar ita take rayawa to don haka in malami Allah maɗaukin sarki ya jarrabe shi ya ɗan saɓe ya ɗan kauce mu hanya ba wai abin zawa ana ta kaza kaza bane ba a'a dama shi ɗan adam ne kuma dole sai ya aikata laifi in dai dan adam kake dama sai ka aikata laifi dole da ka so da kaki sai ka aikata bayyayuwa ka ki aikatawa shi yasa hanzala wani sahabi daga cikin daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wadaran yake ta kuka yana rusa kuka sayyidina abubakar ya zo wuce ya ga hanzala yana ta kuka yace hanzala lahiya kake kuka yace wallahi nafaqa hanzala yace ai hanzala ya zama munafiki yace me akai ka zama munafiki yace ai mu ne mun kasance za mu tafi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana mana wa'azi yana karantar da mu za ka ga mun nutsu mun yi shiru ya ce ka anna ala ru'usi na tsaye ya ce kai ka ce tsuntsaye sun sabka kanmu sun zo sun hau saman kawunanmu sun tsaya wace irin nutsuwa ce tsuntsu zai zo ya hau saman kan mutum ya tsaya kai ka san babu wai motsi ko na abu makamanci haka an nutsu ya ce amma idan muka koma wajen iyalinmu da 'ya'yanmu ya ce sai mu ta dariya mun manta da abin da manzo Allah sa sai mana wa'azi da shi sai na abubakar sai ya shiru ya ga cewa in wannan in munaficin nan ne shi ma wala Allah in dai akwai munaficin shi ma yana cikin munafikan sai sai na abubakar sai ya ce bari mu je mu gaya wa manzo Allah sallallahu sai aka gaya wa manzo Allah sallallahu sai manzo Allah sallallahu ya ce yo ai haka ne dama shi mumini al-iman manzo Allah ya ce sa'atan wa sa'a it shi imani lokaci lokaci ne yake zuwa manzo Allah ya ce da ba kwa yin kuskure za ku tsaya da imanin nan ku tsumu da imani manzo Allah ya ce da sai mala'iku sun rinda sabkowa duniya suna muku musafa assalamu alaikum kuna gaisawa da su me yasa saboda Allah madaukakin sarki dama da ya halicci dan adam sai da ya sanya mishi wani abu na zai iya yin kuskure amma abinda aka fi so shine in kai kuskuren kuma ka koma ga Allah ka tuba shi yasa manzo Allah sa su yake yake cewa kullu bin adama khata dukkan wani dan adam ɗan adam gaba daya kullu bin adama malami ya shiga wanda ba malami ya shiga ba kowa manzo Allah ya ce mai kuskure ne wa khairu khata'in manzo Allah ya ce at-tawwabun ko at-tawwabin manzo Allah ya ce kadai wa'inda suka fi alkhairi a cikin masu kuskuren nan su ne masu tuba ga Allah kaga ku ashe dama za ka yi kuskure amma abin da aka fi so shine ka yi ni ka tuba ka koma ga Allah madaukin sai sai dai anan akwai wanda su kuma ta zo musu daidai san ransu ka san akwai wanda shi yau aka ce mishi dama Allah ya halicce ka dan kai kuskure sai ce ayo shikenan kenan sai ya je na kuskure a a innamal a'mal binniyat komi da niyya ne kaga anan kai kai niyya zaka je kai ni ka saba ma Allah madaukin sarki kakka je ka fake da cewa dama Allah ya halice ka sai ka saba ma Allah kuma ka je a'a kowa ya san Allah ya san zuciya kowa inda gangam kai Allah ya sani in ba da gangam kai ba Allah ya sani kuma kai da kanka inda gangam kai ka sani in ba da gangam kai kai ka sani ba shi yasa kai da kanka kana iya ma kanka hisabi tun a nan duniya tun kafin ka je ina ka je aljanna to shi yasa mu kiyaye tabbas Allah madaukin sarki da ya ce mu bauta mushi halittar da ya mana dan mu bauta mushi ne amma ba a ce kada ka je ka yi mi ba kada ka je ka nemi abinda za ka kare mutuncin kanka da sauransu ba domin a yau idan ka diba za ka ga cewa in baka da abinda za ka kare mutuncin kanka ba to za ka zamanto kaskantacce abin wulakantarwa domin a yau daga cikin wasu daga cikin masu kuɗi da wasu daga cikin masu mulki da wasu daga cikin masu iko akan mutum za ka ga suna jin daɗin su ga malami ya zo yana kawo musu bukatun shi sai a ce aha shi wa ya sa shi dama haka muke so kaza kaza da sauransu wannan kuskure ne shi yasa ka tashi ka nemi abin da zaka kare mutuncin kanka shi yasa Allah madaukakin sarki zaka ga yana cewa laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu wani laifi akan ku je ku nemi falalar da Allah ku nema daga cikin falalar da Allah ya muku a cikin duniya shine ma'ana ku je ku nemi abin da za ku ci da kanku ku rike mutuncin kanku haka manzo Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa bitaghi ma ataka Allahu daral akhirah Allah ya ce kayi kokari ka aikata abinda zai kai ka ka samu lahirarka wato ma'ana kada ka shagaltu da duniya da yawa sai Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya ka bauta ma Allah ka ta Allah wajen bauta domin da wannan bautan ne zaka samu aljanna sai Allah ya ce kuma ka manta rabanka na duniya me ake ni anan shine dan dukiyar da zaka samu ka mutunta kanka ka tufatar da kanka ka zauna cikin kwanciyar hankali Allah ya ce kada ka manta da wannan shi yasa annabi Ibrahim ma yake cewa fattaqu wa indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la kaga sai yace ku nema a wajen Allah madaukakin sarki ku nemi dukiya wadata kai zaka ga a cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi yana yi ma zaka yana roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da shi lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu kyakkyawa a duniya kyakkyawa a duniya ka rayu da ka yi rayuwa mai kyau a duniya baka roko baka neman kaza kenan kana roƙon Allah ya baka kai ni to abinda ake so anan a gaya mana shine kada mu shagalutu da ita wannan duniyar domin ita wannan duniyar mahallaka ce tana da ƙarshe ita kuma ranar tashi alkiyama aljanna da wuta ba su da ƙarshe abu na harko da ake fara gaya ma mutane idan sun shiga aljanna abu na harko da ake gaya wa mutane idan su shiga wuta shine khuludun fala maut ku dawwama a cikin aljanna ko yan aljanna babu mutuwa yan wuta ku dawwama a cikin wuta babu mutuwa kaga wannan shike nuna cewa ashe in ka shiga aljanna shikenan sai ka je kai ta morewa ka amma a nan duniya kada ka manta cewa dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine ka bota mishi kada ka tsaya wai kuɗi ya sha maka kai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ita wannan ko manzo Allah sallallahu yake cewa a duniya mata ita wannan duniya gabaki ɗayanta wani ɗan jin daɗi ne idan aka ce mata ana nemin wani ɗan jin daɗi mai gushewa ba jin daɗi ne dawwamamme ba kai a yau ka dibi masu kuɗi wasu daga ciki za ka ga mutum ne yana da kuɗin amma baya da nutsuwa yana da kuɗin kuma baya da lahiyar da zai ci kuɗin yana da wadatar amma kuma rishin lahiya ta mushi yawa ya Allah ya arzuta shi da ƴaƴa waɗanda suke marasa shi to kaga ina ina jin dadin yake a ciki shi yasa manzo Allah ya ce duniya ita kanta dan jin dadi ne wani dan kadan har a cikin manzo Allah yake cewa amma wa khairu mata'iha almar'atu salihah ka samu mace ta gari shine mafi jin dadin duniya to kaga anan Allah manzo Allah sa so yake gaya mana cewa yana mana hannunka mai sanda kamar yadda malam Bahaushe yake hodi cewa ita duniyan nan wa in muka biye mata za ta hallaka mu ne ba inda za ta kai mu kawai za ta hallaka mu ne abin da ya fi dacewa shine ka tsaya ka yi abin da Allah ya halicce ka dan shi sai ka ware wani lokacin da za ka je kana neman abin da shi kuma zai taimake ka ka rayu domin Allah da ya halicce ka sai maka bangare guda biyu bangaren shiki wannan shine wanda muke gani da ido da bangaren ruhi bangaren rai wanda ba mu gani to kada ka sake ka tsaya kan gina abin da yake wannan gangan shikin ne domin ƙarshen shi ina ne ƙasa ce za ta cinye wannan gangan shikin abin da ake so shine ka damu da gina ruhin ka ranka domin wannan ran shine zai amfane ka da zaman da za ka yi a cikin kabari sannan kuma da zaman da za ka yi a aljanna a ranar tashin alkiyama ko kuma wuta domin idan aka tashi alkiyama za a canza maka halitta ne kaga wannan jikin ba shi ne ba za a sauya maka jiki ne to kai kuma a duniya ka tsaya kana kokarin ka gina jikinka ya zamanto yayi hori fatar ka ta zamanto mai silbi huskar ka ta zamanto kaza mai kyalkyali da sauransu wannan kakkar ka tsaya ka bata maka kanka lokaci akai kada ka tsaya kuma kana kokarin wai ƴaƴanka sai ka bar musu kuɗi kaza kaza da sauransu a'a wannan kuskure ne ba karami ba shi yasa al-khalifatul khamis Umar ibn Abdulaziz Allah madaukin sarki ya shi kanshi da rahama lokacin da ya zo mutuwa sai yake kahin ya mutu yake tattara dukiyar shi shine shugaban kasa a lokacin dukiyar shi gabaki ɗaya yake tattarawa yana sadaka sai wani ya tambaye shi yace a matsayinka na shugaba za ka bar 'ya'yanka ba za ka bar musu abin da za su ji daɗi bayan ka mutu ba sai ya ce yau ai cikin biyu guda ne ya ce idan mutanen kirki ne su 'ya'yan nawa ya ce to wallahi Allah ba zai tozartar da su ba Allah zai ba su abin da za su rayu zai wadatar da su amma idan mutanen banza ne ya ce to ba zan bar dukiya ta wa mutanen banza ba 'ya'yan shi a yau mutane nawa ne suke haka za ka mutane a kan abin da ya sha'i ‘ya'yansu da matansu da iyalinsu a kansu ne suka haukace a yanzu ba sa ji ba sa gani a kansu ne manyan ƙasashe manya-manya na cikin ƙasa manya-manya shagororin ƙasa za ka ga cewa dalilin da ya sa ake wani doturnaman na kuɗaɗe ake sata kuɗaɗe me dalili saboda ‘ya'ya a tara ma ‘ya'ya a ‘ya'ya na su ta ƙasa ka za su yi karatu a ‘ya'ya na kan mutu ba su da motocin hawa ‘ya'ya na kan mutu ba su da gidaje na alfarma da dai sauransu da haka ne sai ya ta sata kuɗaɗen mutane a haka ne talakawa su ma suke yi ma kansu hasada sai an yi ƙoƙari an hana wancan saboda an ga yana ɗan samun dukiya ni ban da kuɗi sai na yi ƙoƙari ko in ce shi Allah kare ni da irin wannan abubuwan da mu gabaki ɗaya sai ka ga mutum yana ƙoƙari sai ya yi ni wannan ta'adda da ake da sauransu duk me dalili saboda su masu yin ta'addancin saboda ƴaƴansu su rayu mai kyau su su rayu mai kyau da dai sauransu duk saboda haka ne kidnapping da ake satan mutane da sauransu duk saboda menene saboda ƴaƴa da dukiyoyi shi kuma a cikin alkur'ani Allah yake cewa ƴaƴan nan da dukiyar nan fa matsala ne bayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara haka Allah madaukakin sarki yake cewa inna min inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharun Allah yake cewa daga cikin wa'ayanku daga cikin dukiyar nan taku aduwwan lakum makiyanku ne fahdharuhum ku kiyaye wannan abin za Allah yake gaya mana haka ba don komi Allah yake gaya mana haka ba don mu tsaya mu yi abin da ya kamata mu yi ne shi ne abin da ake cewa a baiwa gawa kashi domin mai rai ya ji tsoro ka tsaya ka bauta ma Allah kaka damu akan wai 'ya'yanka kada ka akan wai iyalinka a'a ana so iyalinka su zamanto suna cikin condition ka sa su cikin condition mai kyau wannan abu ne mai kyau amma kakka zure kai zamanto ba ka ma tunanin lahirarka akan su an ka aka yi haka ai an bace kenan an zaman to ba a yi ba wani malami yake ba da labarin wani bawan Allah an mishi matsayi a kotu a Najeriya aka yi abin an mishi matsayi shine babba daga cikin alkalai masu shari'a kawai iyalin shi sai take damun shi a wane ma da bai kai ka matsayi a wajen ma'aikata ku ba gashi nan shi gidan shi ya gina sabon gida ƴaƴan shi kaza matan shi kaza kaza kaza kai amma gashi gashi kai ka yi shi matsayi ka yi shi kaza kaza amma ka bar mu kaza kaza da sauransu wai me take so so take yayi kokari ya tattaro kudaden haramu ne gina mata gida yace ba matsala ki hakuri ai ina gina miki sabon gida kullum in ta tado mishi da irin wannan magana sai yace ki hakuri ina akwai wani sabon gida da nake gina miki kaza kaza da sauransu ran nan da ta kai shi karshe sai ya dauke ta a mota yace bari mu je bari mu je in kai ki sabon gidan da na gida miki busu tsaya ko ina ba sai makabarta suka shiga cikin makabarta tace ban gane ban menene nan kaza kaza sai ya tardo ana gina wani kabari sai yace to wannan shi ne sabon gidan da na gina miki ya ce wancan gidan yau in na mutu ke ma kina iya bi na bayan awa ɗaya ko awa biyu ko kwana goma a nan za mu bar shi to a kan ne zan ɓata lokaci na ina gina wani abin da zan mutu in bar shi kuma watakila ba wani amfanin kirki zan samu da shi ba amma wannan gidan shi ne sabon gidan da za a kawo ni da na mutu nan ne za a kawo ni aka ce wannan lokacin sai da Allah maɗaukin sarki yake son ta da rahama sai ta tsaya ta nutsu ta koma kuma ta koma abin da ya kamata kaga mutane a yau an yi wani baka ma sanya za ka fassara shi ba kowa kawai kokarin shi ya samu kuɗi kowa ba a da aiki sai neman kuɗi yanzu kowa kuɗi kuɗi ya rihe ma mutane ido an manta dalilin da Allah da ya sa Allah ya halicci mutane kowa kawai in dai za a samu kuɗi za a iya yin komi a duniya yanzu a kashe mutum ba wani komi bane dan a samu kuɗi wani irin bala'i ne wannan ba a san shi a lokacin sahabban manzala sa ba a san shi a cikin mutanen da suka yi mutanen kirki ba amma a yau mutane tsabagen an yi nisa da karantarwa addini an yi nisa da karantarwa da Allah ya dora sahabban manzo Allah sa sama a kanta kawai sai zamanto ko ni ana iya yi hatta laifin da ba a san shi a duniya al'ummar duniya da suka gabata ba wannan al'ummar saboda dukiya ana yin shi shine a je a cirsassan jikin mutum a yi sihiri don a samu kuɗi wannan al'ummar ita ce malamai da waɗanda suke bincike suka ce abin da aka samu a wannan al'umma kada aka samu ba a samu a wata al'umma ba za ka ga mutum an binne kabari an binne gawa amma saboda lalacewa da tambana mutum ya je ya tona wannan gawar ya cire kunne ko ya kwankwalo ido ko na abu makamanci haka wai a yi siri don ya samu mi wai don ya samu kuɗi kuɗin da yau yana iya mutuwa kuɗin nan ya bar su a cikin yana iya samun kuɗin yanzu ya same su kuma ya mutu nawa aka yi mutane nawa aka yi wanda suka mutu sun bar manya-manyan kuɗaɗe wanda ba a ma sani ba wallahi akwai wani malami unguwanmu nan balifandu yana ba mu labarin wata baiwa Allah da ta mutu mai kuɗi ce kayan da ta bari tuwahi na sanyawa sutura kadai ya ce wallahi sai da suka yi sati guda ana raban gado ba da raba tufafi ba wai ba a kai ga kuɗi ba tufafi kadai to wani irin abu ne wannan ina za ka ta gashi ta mutu ta bar kuɗin ba abin ne ka da wannan kuɗin bal ma manzo Allah ya ce an binne ka kudin dawowa zai ya barka kadai abin da zai tsaya tare da kai shine shine aikin da kai shi yasa wallahi Allah ya halice mu ne dan mu bauta mishi mu tsaya mu bauta mu Allah kada mu tsaya muna fakewa da duniya mu manta da lahirin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin dukiya Allah madaukakin sarki ya ba mu arziki mawadaci wanda zai ishe mu mu yi mu yi rayuwar mu mu tsaya mu bauta ma Allah domin wani lokacin wadata in ta yawa fitina ce tana hutar da mutum daga hankalin shi tana gusar da hankali Allah madaukin sarki ya kare mu Allah madaukin sarki ya sa kada duniya ta yi galaba akan mu Allah madaukin sarki ya bamu ikon bauta mishi yanda ya kamata Allah madaukin sarki ya bamu ikon yin abin da ya halice mu dan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اجعلنا ممن عرفوا غايتهم وقاموا بحق عبادتك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الدنيا اللهم اجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا واجعل الآخرة هي همنا ومطلبنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله